أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna goma sha ɗaya ga watan ramadan hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shi ne darasinmu na 78 za mu hara a cikin kitabu az-zakat kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shi ne
توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق
وأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى yake bayani akan tawakkali ga Allah yace ni dai tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa ayqantu la shakka anna Allah raziqi yace ni dangane da arziki na na dogara ga Allah domin ina da yaƙinin cewa Allah da ya halicce ni zai arzitar da ni dama mai Allah yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha babu wata dabba babu wani dabba da take takawa a ban kasa face Allah shine mai arzitar da ita ɗan magana suka ce bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abin sakawa ba sai ya ce fa fi ayyi shay'in tadhhabu an-nafsu hasratun hasratan wa qad qassama ar-rahmanu rizqal khalaiqi yace to dan me yasa mutum zai rika damuwa don me yasa mutum zai rika damuwa na wani abu bai zo masa ba da yake nema alhali Allah ya riga ya raba arziki ana gane da kyau wannan ma ya daidai da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudusi qad nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha hatta tastaw'iba rizqaha wa tastakmila ajalaha mala'ika jibril ya mini wahayi cewa babu wata rai da za ta mutu face sai ta ƙare shekarunta face sai ta kammala duk abin da Allah ya arzita da za ta ci za ka ga mutum akwai wanda kamin ya rasu sai ya yi wata guda bai ci abinci ba don mi yasa don abincin da Allah ya ƙadar ci a duniya ya mi ya ƙare da yawa daga cikin mara lahiya kamin su rasu suke tsaye da cin abinci ko an samu su hitowa yake don me don arzikin nasu ya kare nawa ne ko sun tara kudin amma su mutu su bar me su bar arzikin ba nasu bane sun canya nasu ana gane da kyau ko wannan shine kenan sai ce fattakullaha wa ajmilu fi talabi dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata neman ku wala yahmilannakum istibta'ar rizqi an tatlubuhu fi ma'siyah kada dan kuna neman wani abu ya yi jinkirin zuwa wani arziki ya yi jinkirin zuwa ku neme shi ta hanyar haram fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi taqwahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam domin abin da ke wajen Allah ba a samu shi sai da takawa kenan dai a takeice mu kasance masu dogaro da Allah duk abin da muke nema mu kama hanya kada mu damu ya samu ko bai samu ba domin samuwar a hannun wa take a hannun Allah take yan Allah ya kadar za mu samu to za mu samu sai dai kuma at-tawakkulu billahi la yunafi al-akhdh bil asbab da an ce dogaro ga Allah ba shi ke hada ka kama hanya ba akwai dogaro akwai kuma kamun kafa akwai kama sababi to dogaro ga Allah na gari shine mutum ya kama sababi sai ya dogara ga Allah kana son arziki sai ka kama hanyar neman kuɗin amma datar da arzikin da rishin sa wannan a hannun Allah yake kai dai ka kama hanya kana neman ba kana neman wata jarabtawa ka kama hanya kai karatu dacewar daga Allah take ana gane da kyau ko Allah ka ba mu ikon dogaro a gare ka ka arzuta mu ta inda ba ma tsammani idan ba a manta ba za mu tashi kitabu zakati littafi mai bayani akan hukunce-hukuncen zakka talakawa dan gaban su ya faɗi ko su ce kenan ba da su za a yi ba a'a kuna ciki domin a cikin shi ne za mu ga zakatul fitr ana gane da kyau ko dai to az-zakatu lugatan shine at-tathhir ko kuma an-nama'u shine karawa kara abu ko kuma tsarkake abu zaka kala biyu ce akwai zakatul mali akwai zakatun nafsi akwai zakata dukiya wadda ita ce zamu gani anan akwai kuma zakata rayuwa ita kuma wannan a cikin babin aqida ake ganinta zakka ta rayuwa shine ka tsarkake zuciyarka daga datti na hasada ka tsarkake zuciyarka daga datti na shirka ka tsarkake zuciyarka daga datti na kiyayya da mutane da kyama da munahuci ana gane da kyau ko wannan shine zakatul nafs to ita kuma zakatul mali ita ce ta dukiya zakatul mali ita kuma istilahan hiya malun hiya malun wajibun ana gan da kyau wasu dukiya wata dukiya ce wadda take wajiba fi amwalin makhsusa da za a cirewa a cikin wata dukiya keɓantatta lita'ifatin makhsusa don a bayar da ita zuwa ga wasu mutane keɓantattu ana gane da kyau ko wannan keɓance-keɓancen to shine za mu gani a cikin wannan hadisan ma'ana ita zakka ba kowane dukiya ake hudda ma ita ba sannan kuma in an hudda ta ba kowa ake ba ba akwai wanda ake ba haka kuma ba kowanne bane in ya samu dukiya zai hudda zaka to duka zamu gani wannan me yake da suna hukunce-hukuncen da yardan Allah malam yace babun fi wujubi zakati babin da yazo game da bayanin wajibcin zakka dalilan da suke nuna cewa zakka wajibi ce dole ce حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث عن أقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكتن لمنزع الله يرسو واستخلف أبو بكر بعده aka sa abubakar ya zamanto khalifansa ƙala sai abubakar ya ce lamma tuwufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhlifa abubakar na kuma bai ko wa kafara man kafara min al-arab bayan dora abubakar a matsayin khalifa wasu daga cikin larabawa suka kafurta dan manzon Allah ya rasu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر الله شيئا tun manzo Allah na raye Allah ya bada labarin in manzo Allah ya rasu akwai da su bar musulunci to manzo Allah na rasuwa sai aka samu wasu daga cikin mutane suka bar addini ce ya za a ce wanda ya zo da musuluncin ya mutu tunda wanda ya zo da musuluncin ya mutu kenan musuluncin ma ya mutu ba musulunci wasu kuma ba su bar musuluncin gaba ɗaya ba amma sai suka ce zakka dai ba za su bayar ba tunda ai manzon Allah aka ce aba ba ba wani ba to shine qala Umar ibn al-Khattab li Abi Bakr a lokacin sai Umar sai Abubakar yayi niyyar yakar waɗanda suka ki bada zakka qala umar ibn al-khattab li abi bakr sai umar dan khattab ya ce ma abubakar kaifa tuqatilu nasa ta yaya zaka yaki mutane ana gane da kyau ko wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhalikum manzo Allah ya ce umirtu an uqatila nasa an umurce ni da in yaki mutane hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu ya kare dukiyarsa da kansa daga gare ni ba za a ci dukiyarsa ba ba za a zub da jininsa ba illa bi haqqihi sai da haƙƙinsa ma'ana sai da haƙƙin la ilaha illallah kinnan wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla hisabinsa yana akan Allah mabuwayi maɗaukaki faƙala abubakarin sai abubakar ya ce wallahi na rantse da Allah la'uƙatilan na manfarraka baina salati wa zakati sai na yaƙi waɗanda suka bambanta tsakanin sallah da zakka fa inna zakata haƙƙul mali domin ita zakka haƙƙi ne na dukiya wallahi lau mana'uni iqalan na rantse da Allah da za su hana mini wata area giya wata riwayar da za su hana mini zakka ta shekara guda domin iqali na da ma'ana guda biyu da ma'ana ta giya na da ma'ana ta shekara da za su hana mini zakka ta giya ko kuma zakka ta shekara da suka saba bayarwa kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda sun kasance suna ba manzo Allah ita laqataltuhum ala man'ihi da na yaƙe shi da na yaƙe shi akan wannan hana zakarkin da yayi فقال عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب يتي فوالله نار سيد الله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال da na dai ga Allah maɗaukakin sarki ya meke da suna ya hore ƙirjin abubakar akan yaƙi ma'ana Allah ya sama abubakar son a yaƙi waɗanda suka hana zakka da na ga wannan fa'araftu annahu alhaq sai na gane cewa lalle wannan gaskiya ne mana abin da yake nihi shine lokacin da manzo Allah ya rasu wanda suka hana zakka suka wanda suka hana zakka suka hana sai Abubakar yace to zai yaƙe su to shine sai Umar yace ta kaka zaka yaƙe su alhali manzo Allah yace in mutun yake la ilaha illallah ya shiga musulunci shikenan jininsa ya haramta dukesa ta haramta sai manzo Allah ya ce abubakar ya ce wallahi sai na yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka me yake nuhi da haka zaka ga alqur'ani duk inda Allah ya kawo sallah sai ya kawo mi zakka wa aqimus salata wa atuz zakata ita kuma sallah ittifakan duk wanda bayan takahuri ne ko to kenan ita ma zakka haka tunda ko da yaushe tare Allah yake kawo su ana gan da kyau ko shi yasa yana ɗaya daga cikin akwalikin ibnu abbas yake cewa salasatun maqrunatun bi salasatin abubuwa guda uku hada suke da abubuwa guda uku ba a karban daya sai da daya ana gan da kyau ko yace faman salla wa lam yu'addi as-sala fala tuqbal lahu ibadatuhu duk wanda yace zai yi sallah amma ba zai bayar da zakka ba to ba a ma amsa sallar ita ma domin Allah yace wa aqimus salata wa atu zakata ko wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu zakata Allah yana hada su tare Abubakar yace duk wanda ya raba sallah da zakka sai na yake sa Umar sai yace da karshe dai da naga duk abun da zai sa Abubakar wanda na sani da tausai domin so da yawa a rayuwar manzo Allah in manzo Allah ya tambayi shawara shi Abubakar shawara mai sauki yake badawa abubakar mutum ne mai tausayi sosai ya ce tun da hannaga abubakar tsananin tausayinsa ana gane da kyau ko ya sa duk da haka bai yi saba-saba ga masu al'amarin zaka ya ce a yaƙe su yake to sai na gane cewa lallai allah ne ya hore masa ƙirji akan haka ana gane da kyau ko ya yadda akan a yaƙe su to shine wannan qala abu dawud abu dawud ce qala abu ubaidata ma'mar ibn al-musanna al-iqalu sadakatu sanatin al'iƙalu ita ce sadaka ta shekara wal'iƙala ne sadakatu sanatai ne ana gan da kyau kun gani a riwaya da nake ce muku akwai fasara haka wal iqalani sadaqatu sanataini shi kuma iqalani sadaka ce ta shekaru guda biyu qala abu daud wa rawahu rawahu ibn zaid wa rawahu abd arrazzaq an ma'mar an az-zuhri bi isnadihi wa qala ba'dhum iqalan wa qala wa rawahu ibn wahb an yunus qala anaqan shi shi yunus a riwayarsa anaqan yace قال أبو داود وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي أن الزهري في حديثي في هذا الحديث لو منعوني عناقا da za su hana mini wata taguwa ko kuma mafi yanci anak ana nuhin waladu al'unsa min auladi al-ma'is ma'ana mace daga cikin ɗiyan mai ake ce mata tumkiya ma'ana da za su hana mini wata 'yar tumkiya da suka ba manzo Allah sallam ita to da zan yaƙe su wa rawa an basatu an yunusa an zuhuri fi hadal hadith qala anakan dukkanin su dai ma'anan su guda anakan yar tumkiya ana ganin da kyau ko wannan duka ruwayoyi ne na wannan hadisin حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري قال قال أبو بكر sai abubakar ce inna haqqahu ada'uz zakati ai yana daga cikin haƙƙin la ilaha illallah bayar da zakka wa qala iqalan shi kuma a riwayar sa iqala yace maimakon anakan wannan hadisin dalili ne akan ka'ida daga cikin ka'idoji na malaman aqida suke cewa man ankara ma'luman min ad-din bid-darurati faqad kafara duk wanda ya yi inkarin wani abu wanda yake a addini a larura a matsayin larura a matsayin dole to ya kahurta kun san a shari'a a hukunce hukuncen addini akwai abin da ake cewa al-ma'lumu min addini bid darura ma'ana abubuwan da dole ne kowanne musulmi ya san su misali azumi na ciki kun ba dole sai ibadu ba hatta sabo misali mutum ne yake kai na halal ce to wannan ya kahurta kun ga ai ba ibada bai ba ibada bai ce haramun ce ko wani sabon Allah ne wanda yake sananne domin duk wanda yake musulmi ya san me zina mece ce haramun ce shine al-ma'lumu min ad-din bid-darura to man ankara ma'luman min ad-din bid-darurati faqad kafara duk wanda yake inkarin wani abu wanda yake a addini an san shi ana ganin tamkar rana lokacin azhar duk musulmi ya san wannan abu to wannan mutumin ya kafurta ana gan da kyau to shi yasa lokacin da mutanen da suka yi inkarin zakka suka hana aka yanke musu hukuncin wanda suka yi ridda ana gan da kyau har har Abubakar radiyallahu anhu ya yaki waɗannan mutanen a takeice wannan yana nan zakka wajibi ce wanda ya hana ta idan darewa ne ya hana ta to wannan yana matsayin musulmi in kuma ya hana ta ne dan yana ganin a'a ba dole bace to shi wannan kahuri ce kenan ya inkarin zakar gaba daya ya kahurta kamar ya karyata Allah ne da yace a bada zakka ana gane da kyau ko kenan idan dan rewa ya hana to shi wannan zamu ga hukuncin sa akwai wanda su sun yarda da zakka wajibi ce amma dai rewa ke sa su hana to su irin wannan akwai hukuncin su daban zamu ganshi a hadisi na gaba ana gane da kyau ko na'am malam yace babu ma tajibu fihi zakatu yanzu ai kun san zakka wajibi ce ko to menene ake hudda ba zakka ana ganda kyau ko ko kuma zakkar me ake huddawa a ciki shine babu ma tajibu fihi zakatu babu mai bayani akan abinda zakka take wajabta a ciki حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن أمر بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول ناجى أبو سعيد الخدري نتوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذوذ صدقة dukkanin abin da bai kai raƙumi guda biyar ba ba a hudda mishi zaka wa laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqatun dukkanin kuma abin da bai kai me yake da suna awaq ba shine uqiya ana gan da kyau ko duk abinda bai kai uqiya guda biyar babu sadaka a ciki uqiya kuma awo ne na na zinariya ana gan da kyau ko na zinariya wanda ake kiyasi da azurfa a ciki wanda ukiya guda tana yin dirhami 200 wannan shine kenan na'am aha ukiya guda tana yin dirhami 200 na me yake da suna fidda walaysa fi ma duna khamsati awsukin sadaka shi kuma dukkanin abunda bai kai ausuki guda biyar ba babu sadaka a ciki abinda ake ce ma ausuki wani nau'i ne na buhu wanda yake dauke da sa'i guda hamsin ana gani da kyau ko a nan kasar hausa za a iya bashi misalin buhu dan cin arba'in domin sa'i guda hamsin yana kai buhu yana kai tiya arba'in domin sa'i bai kai tiya ba duddugin tiya ne ana gani da kyau ko me ake ce ma duddugin tiya in ka ɗauki kwano na tiya ka cika shi ba tare da kayi tsuli a saman shi ba ko kuma aka shahe saman shi yake ce ma duddugi da hausa kenan duddugin tiya guda hamsin in ka hada shi zai iya maka tiya cikakka guda nawa guda arba'in ana ganin da kyau ko kamar kiyasi ne yakan iya yi kasa ga ko sama ga haka kenan mu karanta riwaya ta biyu sai mu zo ga fede bayanin da kyau حدثنا أيوب أيوب بن محمد محمد الرقي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن أمر بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائفي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ya ɗaukaka hadishin zuwa ga manzon Allah sallam ya rafa'uhu ila nabi kaman ya ce ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin siyar na ada'ul hadith a wajen malaman hadisi qala yace laysa fi ma duna khamsati awsuqin zakatun duk abin da yake kasa ga awsuqi guda biyar to babu zaka a ciki wal wusqu sittuna makhtuman shi kuma awsuqi shine maktuman shine sa'i kenan ausuki shine abin da yake yin sa'i guda 60 qala abu daud abul bakhtari lam yasma' min abi sa'id abu bakhtari bai ji daga abu sa'id ba حدثنا محمد بن قدامة كنا حديث ضعيف أو أن الرواية حدثنا ابن قدامة ابن أعين حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال الوسق ستون ساعا شي أوسكي shi ne yake yin sa'i guda sattin maktuman bil hajaji wanda yake da kitam na hajjaj akwai wani sa'i da ake ce ma hajaji ana gane ke ko hajjaji lokacin hajjaj an samu wasu mutane suna dubara na sa'i ba sa cika sa da kyau don zalunci to sai yi wani sa'i sananne duk wanda ba da wannan sa'in yayi ba za a bulale shi kun san diyan da mutum yake sai ya samu alkhairi sai an samu sharrinsa kun san hajjaj ya yi ta'addanci amma kuma ya yi alkhairi masu yawa ya ma alkur'ani hidima sosai ana gan da kyau ko kuma ya kashe magabata sosai da hatta daga cikin sahabbai ma akwai wanda ya dalilin mutuwarsa hajjaj wanda hajjaj ya dalilin mutuwarsa hatta asma yar abubakar dalilin mutuwar ta shine hajjaji don bakin ciki da ya kunsa mata na kashe danta abdullahi bin zubair to a takaice da al'amari na hajjaj ana tafiyudinsa zuwa ga Allah domin abin da ya bai kai shirka ba ana gani da kyau ko to shi kuma me yake da suna duk zunubin da kai inda ba shirka ba ne ana maka tsammanin rahamarwa rahamar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u a matsayin musulmi ya mutu ana gane da kyau ko wannan shine kenan to hajjaji daga cikin alkhairin sa akwai wani kun san ko yanzu irin wannan lokacin za ku ga tiyoyi in ka je kasuwa musamman bangaren tsohi masu awo ana gane da kyau ko za ka ga tiyoyi an daddake su da ƙasa don mi don saboda su rage ko abinda za su za su ɗebo ya rage Allah har yanzu suna yin shi tiyoyin ma kala biyu to ka gani ai wannan wannan ma Allah ya bamu labari shi wai lulul mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ana gane da kyau ko in su za su awo sai su dauko cikakke wanda ba a daddake ba in kuma za su auna ma wani sai su dauko daddakakke to Allah ya ce wailul lil mutaffifin bone kororo balbalin bala'i na azaba ya tabbata ga wanda suke yin wannan ana gane da kyau ko to hajjaji sai irin wannan sa'in wanda ba a iya daddake shi duk yanda kake so in zaka sai ka cika shi wannan shine kenan shine ake ce ma sa'an makhtuman bil hajjaji wannan shine kenan malam yace haddathana muhammad ibn bashar haddathani muhammad ibn abdullah al-ansari haddathana سرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيبا المالكي قال ناجى حبيب المالكي ياتي قال رجل لعمران بن حسين يا أبا نجيد يا كي أبو نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن كوكنا بام لابار وسو حديثي wanda mu ba ma jin ba ma ganin asalin su alqur'ani to ka gani tun lokacin sahabbai yake da 'yan kala kato ko yace kuna gaya mana wasu hadisai wanda ba ma ganin asalin su cikin qur'ani fa ghadiba imran sai imran ya hushi wa qala lirrajuli sai yace ma mutunan awajadtum fi kulli 40 dirhaman dirhamun a cikin alqur'ani kun ji inda alqur'ani yace kun ji inda aka ce dirhami 40 za a ba dirhami guda ana gan da kyau ko ma'ana zakata ta dirhami zakata kuɗi kun yi da ƙur'ani ya ce in kana da dala kaza dala kaza zaka huddawa wa min kulli kaza wa kaza shatan shatun a cikin kuma dukkanin dabba kaza da kaza za a bada tumkiya kaza tumkiya kaza wa min kulli kaza wa kaza ba'iran kuma dukkanin raƙumi kaza kaza za a bada raƙumi kaza a wajattum hadha fil qur'ani kun samu wannan alqur'ani qala la yace a ana ganin da kyau ko qala sai yace fa'an man a hassum haza to da wa kuka samu wannan ya ce a hassumuhu an na gare mu kuka same shi ko wa a haznahu an nabiyin lahi sallallahu alaihi wasallam mu kuma mun karɓo sa daga annabin Allah wa zakara a shiya a nahwa haza sai ya ambaci abubuwa makamantan wannan ana gane da kyau ko jayi wannan hadisin bai inganta ba amma akwai hadisin da yake kusa da shi na wanda yake nuna hatta lokacin magabata an samu wasu da suke da suke kyamar wasu daga cikin hukunce-hukunce na hadisi ana gani da kyau ko wata mata ta ce ma namanta wanne daga cikin sahabbai abdullahi bin umar ne kowane ne al'ahammu dai kisar dar ingantatta ce ta zo a cikin bukhari da muslim ina tsammani ta ce kana cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwashimati manzon Allah ya la'anci mata wanda suke yin me yake da suna zane-zane ga jiki da mata wanda suke ƙara gashi ana gane da kyau ko kana cewa Allah ya la'anci mata masu zane-zane mata masu ƙarin gashi ni kuma wannan ban gaishe ba a cikin littafin Allah yace inda in dai har kin karanta littafin Allah to kin gani tace na karanta daga farko har karshe ban ga inda Allah yace ya la'ance su ba sai yace mata awama taqra'ina qawluhu ta'ala wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu biki karanta inda Allah yace ba duk abinda manzo yazo muku da shi ku karba duk abinda bai zo muku da shi ba ku bari ko ya hana ku ku bari yace ina karanta wannan to ai ita ce dalili manzo Allah shi yake haka ko bai shiga ni alqur'ani ba tunda manzo Allah yace kuma Allah yace ku bi manzo Allah kenan menene qur'anin ma ya mi ya tabbatar da shi ma'ana me yake so ya nuna mata shi ma hadisin kansa in ka bisa umunni ne na mi na alqur'ani as-sunnatu tubayyinu alqur'anu wa tu'abbiru anhu wa tadullu alayhi Allah yace ma yantiqu anil hawa ko manzo Allah baya faɗin sarrai in huwa illa wahyun yuha to a takeice wannan babin yana nuna muna daga cikin abubuwan da ake hudda ma zakka akwai dabbobi ana gan da kyau ko inda muka gani ga sunan raƙumma daga ciki kuma akwai alfidda wa zahab zinariya da azurfa su kuma su ake ce ma annaqdai ne kuɗi ana gane da kyau ko daga cikinsu kuma cimaka ana gane da kyau ko za mu gansu kuma kowanne yana da yana da iyakarsa to ku rike min wannan abubuwan guda uku akwai wanda za mu faɗi nan gaba kuma babin da yake gaba abu bayani shi ne yake yi muka ce abubuwan da ake huda ma zakka guda nawa asali dai guda hudu ne ana gane da kyau ko to amma bari mu gaye su ɗai bayan ɗai na hudun shi sai mu bar shi babu sai ya gaya muna shi na harko shi ne bahimatul an'am ƙarshen karatu zan tambaye ku abubuwan da ake hudda ma zakka bahimatul an'am dabbobin ni'ima na biyu annakdai ne zinariya da azurfa ko kuma kuɗi duk suna a ciki na uku shine al-kharij min al-ard abinda ke hitowa daga ƙasa ya kace al-kharij min al-ard malamai suna sa abinda ake nomawa da kuma irin su abubuwan da ake ginowa da ƙasa duk suna shiga a ciki wasu kuma suna raba sai su ce az-zar'u wancan kuma sai su ce mushi al-ma'adin ana gane da kyau ko to ya kace dai al-kharij min al-ard sun shiga an rike wannan da kyau na farko muka ce mi bahimatul anam ko na biyu zinariya ku ce muna kudi eh dan in ba kudi aka ce wasu ba su ganewa to na uku fa abinda ke hitowa al-kharij min al-ard abinda ke hitowa daga ƙasa to ga na hudun nan ne babul arud idza kanat lit-tijara fa hal fiha min zakatin babu bayani akan al-urud idza kanat lit-tijara ma'ana kayan kasuwanci har akwai zakka a cikinsu shi ne ma'anin wannan ana gane da kyau ko abinda yasa ake cewa kayan kasuwanci domin a cikin kayan kasuwanci akwai abubuwan da asalinsu ba a huda musu zakka misali mai sai da mai yake da suna ku ban babban misali na kasuwanci mai aka yi yawan saidawa tsuntsaye yawa tsuntsaye asalinsu ba su da zakka ana gane da kyau ko ko kuma irin wannan kujeru haka ko irin wannan tafuna irin dai kayan da ke da kai a cikin kanti za ku gansu gaba ɗayansu asalinsu ba su da zakka sai dai an sa su a ƙarƙashin urudu tijara kayan kasuwanci to a wannan sai ame sai a ce musu to za a huda musu zakka da sunan urudu tijara da sunan kayan kasuwanci amma ba da sunan ban mai ne za a huda ma zakka ba da sunan me yake da suna shin me ake ce mashi me ake ce mashi ga shaba wannan abubuwan da ake sa cikin firigo kayan kayan jikin nan jikin nan ko kuma wannan kayan na na laikon jelekin nan irin su kai na turai kin nan da su kihikihin nan kun ga duba a huda musu zaka ana gane da kyau ko to mu karanta wannan hadisi sai mu zo a faɗaɗa bayani akai حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا كسورة ربايا هكا manzo Allah ya kasance yana umurtan mu an nukhrija sadaqata min alladhi nu'iddu lil bai'i muhidda sadaka muhidda zakka ga duk abin da muka tanada dan kasuwanci wannan hadisin da'ifi ne amma kuma al'amalu alaihi alhadisu da'ifun lakin al'amala alaihi hadisin bai inganta ba amma aiki akan shi yake ijma'i ne na malumai akan cewa duk abin da aka hudda aka tanada don kasuwanci ko da asalin shi ba a hudda mishi zakka to sai an hudda mishi zakka kuma ka'idar ga yanda take ka'ida fiqhiyya suke cewa kullu ma u'idda lil bai'i fa fihi zakka duk abin da aka tanada don kasuwanci to akwai zakka a cikin sa bari mu ka mu fada bayani kushi duk abin da aka ce ana hudda mishi zakka bai wuce daga cikin abubuwan nan guda hudu na farko muka ce mi ku gaida larabci bahimatul an'am dabbobi na ni'ima dabbobi na ni'ima kuma sanannu ne nau'i na rago nau'i na bunsuru nau'i na saniya nau'i na mi raƙumi su ne albahimatul am to bayan su duk ba su da zakka sauran duka su doki su jaki su wannan ba a mazancin su ko ana gane da kyau ko to wannan duka ba su da zakka su tantabara da sauransu to sai mu zo nau'i na biyu a annakadai ne ko zinariya da azurfa kudi kenan ana gane da kyau ko jayyid su ma akwai zakka a cikinsu sai na uku alkharij min al-ard abinda ke hitowa daga kasa na shibka ko kuma na ma'adani da ake huddowa shi ma na shibka ba komai ake hudda ma zakka ba zamu zo a gaba zan baku ka'idar abinda ake hudda ma zakka a cikin shibka diyawa da gaskiya abinda kuke gani akan hanya yanzu irin furwikin nan irin so so albasa kin nan duk ba su da zakka irin su zogale yan makka zabar ma sun ji dadi a nan ko an ce zogale ba ta da zakka to za mu gansu a nan gaba ana gani da kyau ko za mu ga ka'idarsu akwai ka'idar da in kuka haddace ta to za ku iya gane cikin abin da ake shibka wanne ake hudda ma zakka wanne ba a mi ba a hudda ma zakka to wannan shine kenan sai na uku shine urudu tijara urudu tijara ana gani da kyau ko kayan da aka tanada dan mi dan kasuwanci to wanda abubuwa da yawa suke shiga karkashin shine urudu tijara ba san kuna gane da kyau ba domin ya aka ce urudu tijara ana nuhin duk abun da aka tanada dan kasuwanci ko da asalin shi ba a hudda mishi zakka inda dan kasuwanci ne sai an mi kina a wannan bangaren doki ma za a hudda mishi zakka ko kun ga a wannan bangaren albasa ma da muka ce can ba a hudda mata ita ma za a mi za a hudda mata ana ga sai dai bambanci shine shi abinda asali ba ya da zakka shi in za a huda mishi zakka ba cikin shi bane za a huda zakka da kuɗi ne za a huda zakka shi shi kuma abinda asali ana huda mishi zakka a cikin shi ake huda zakka bil misali tadhil maqal wannan yayi noman hatsi yayi buhu dubu wannan yayi noman albasa yayi buhu dubu ana gane da kyau ko to yanzu shi wannan mai hatsi ana gane da kyau ko in zai hudda zakka a cikin mai zai hudda zakka a cikin hatsin dole zai hudda zakka dole a cikin hatsin zai huddawa komi son da ku yake ma hatsin hatsin zai badawa ana gane da kyau ko shi kuma mai albasa in ya sai da albasa kudin nan suka kewayo da mai zai hudda zakka da kuɗin mai yawa ma kuɗin kewayi ne tunda irin wannan mafi yawanci ba lokaci guda bane ai mutum ke zamantowa mai hudda zakka da irin wannan kun da sun sai da ma albasa za su hudda zakka to shi ko yana so ko bai so bai hudda albasan nan sai dai ya hudda mi kuɗin nan sai dai ya sai da albasan nan sannan ya hudda ya bada kuɗi kun san ko da me yi mishi sauki ya bada albasa ko to amma kuma kuɗi zai bada shi dole dan mi dan ita albasa asalinta babu me babu zakka a cikin ta ana gane da kyau to wannan shine kenan bambanci tsakanin abinda asalin shi yana da zakka da abinda asalin shi baya da zakka amma an sa shi a hanya ta me ta kasuwanci wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam a takaice dai ka'ida usuliyya suka ce al-aslu fil mali adamu wujubi zakati asali dukiya shine ba dole bane a hudda mata zakka illa bi dalilin ya dullu ala wujubiha wujubi dalika sai dalili wanda nuna dole a huda mata zakka kenan in kana da wani abu wani yace a sai ka huda mata zakka to ba ni dalilin da yake sai an huda zakka ana gani da kyau ko wannan shine kenan babul kanzi ma huwa wa zakatil huli babi mai bayani menene alkanzu kin nan da Allah yake walladina yaknizuna zahaba wal fidda me alkanzu kin nan da Allah yake wanda ba su hudda shi shine ma'anan babu alkanzi ma huwa me alkanz wa zakatil huli sannan kuma ya ne zakka ta alhuli take ana gane da kyau ko alhuli sune kayan ado a kawo kujera akwai shugaba yanzu na kitabu sunna a kawo kujera can a kawo kujera biyu sai aza suna malam yace haddathana أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم حدثنا حسين an amru ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan atat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta zo wajen ma'aikin Allah wa ma'aha ibnatul laha tana tare da wata diyata ta wa fi yadi ibnatiha maskatani ghalizatani alhali a cikin hannun diyar tata akwai maskatani shine an warwaro akwai an warwaro guda biyu ghalizatani masu kabri ana gane da ke ko min zahabin na zinariya da aka ce masu kabri alama ce na mi na cewa zinariya ce wadda take me yake da suna mai yawa ko tunda an ce mai kabri faƙwala laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata a tu'tina zakata hadha kina bayar da zakar wannan dukiyar ana gan da ke ko qala tace la wa qala sai manzo Allah yace ayasurruki an yusawwiri an yusawwiraki Allah bihi ma yawmal qiyamati siwarain min narin shin kina so a ranar alqiyama a yi miki an warwaro guda biyu na wuta da su a ranar alkiyama kala ya ce fakala'atuhuma sai ta hudda wannan awarwaron fa'alkatuhuma ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta jewa su a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakala ta ce huma lillahi azza wa jalla wali rasulihi na bayar da su ga Allah da manzonsa kai sahabbai akwai imani jama'a wai wata mata ce ta zo wajen manzo Allah da diyarta to sai manzo Allah ya ga a cikin hannun diyar tata akwai an warwaro na zinariya masu kauri ma'ana wanda da kagan su ka san sun kai zakka sun kai nisabi na zakka ana gane da kyau ko a wannan lokacin sai manzo Allah ya ce mata kina hudda ma wannan zinariyar zakka sai ta ce a'a sai manzo Allah ya ce kina so a yi miki an warwaro na zinariya da su a ranar alkiyama an warwaro na wuta da su a ranar alkiyama kai tsaye sai ta hudda wannan zinarin ta ce ya manzo Allah ga suna bayar da su ga Allah da manzo na ma haramta ma kaina ita wai manzo Allah ba ce kar ta saba in ba ta hudda zakkar su to ya zamanto kanzu kenan ma'ana ya zamanto za a yi mata azaba da su a ina a ranar alkiyama domin duk dukiyar da mutum yake da ita baya hidda zakarta a ranar alkiyama manzo Allah yace za a maida mishi makku za a maida mishi ita kumurci an san kumurci ko ai ba shi an fassara ba ko wannan shine kenan Hausa kumurci maciji shine maciji mafi girma daga cikin macizai to za a maida mishi shi a cikin kabari ya ta sararsa yana ana maluka ana kanzuka ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne taskan nan taka da kake taskancewa shine ma'anar walladina yaknizuna az-zahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah ila akhir al-aya shine fassarar wannan ayar ana gan da kyau ko kenan abinda ake cewa al-kanz ita ce dukiyar da ba a hudda mata zakka wannan hadisin akwai wata ka'ida karkashin shi zamu kare hadisi na gaba sai mu hiddo ka'idar wadda ita ma ka'idar in ka gane ta to za ta fede maka biri daga kai har wutsiya dangane da al'amari na kudin da ake hudda ma zaka da kudin da ba a hudda ma zaka malam yace haddathana muhammad ibn isa haddathana attabun يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب ناكسنتي إنا سنة أنور ورو نزيناريا faƙultu ya rasulallah sai na ce ya ma'aikin Allah a kan zunhu shi ita an warware nan da nake sawa na zinariya taska ce ma'ana shi na daga cikin abin da jawo mini azaba dole sai na hudda zaka faƙala sai manzo Allah ya ce ma balaga an tu'adda zakatuhu fa zukkiya fa laysa bikanzin duk kayan adon da suka kai a hudda musu zakka aka hudda musu zakatu ba za su zamanto kanzu ba ma'ana ba za su jama mutum azaba ba ina a ranar alkiyama ana gani da kyau ko wannan shine kenan amma kayan ado ana nuhin nami na zinariya da azurha kenan sauran karuwa wannan ba su shiga a ciki حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا أمر بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن أبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي أنه قال دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا شجاء وجن عائشة ما ترمن زن الله فقالت سيتشي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يا شجاء ولينا وترا فرأى في يدي فتحتان فتحات sai ya gani a hannuwana akwai fatahat su ne ma'anan 'yan horu 'yan yake da suna zabba da kuma 'yan warwaro min warakin na azurha faƙala sai ce ma haza ya aisha menene wannan yake aisha faƙultu sai na ce sana'atuhunna a ta zayyano laka ya rasulallah kai Allah sarki aisha ta ce wannan an warwaron na zinariya na azurha da na yi da kuma zobe na yi su ne dai saboda in riƙai maka ado kana gani ina walƙiya ana ganin da kyau ko kala ya ce a tu'addina zakata hunna to kina ba da zakarsu kultula na ce a'a au ma sha Allah ko abin da Allah ya so kala sai ce huwa hasbuki minan nari to zakkan nan da zaki badawa ita ce za ta hana ki shiga wuta ana gane da kyau ko shine ma'anan huwa hasbuki minan nari in kina da kaya na ado na zinariya da azurfa abinda zai hana ki shiga wuta da su shine ki hudda musu zakkarki zakkarsu حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم قيل لسفيان كيف تزكيه تو يا ذات هدى مش زكاه kala ce ta zummuhu ila ghairihi sai ta hada shi da wani ma'ana in aka ce kayan ado ana hudda musu zakka ba wai kowanne da guda shi ake kallo ba a'a kayan adon gaba ɗaya za a hada an warwaro kaza an warwaro kaza zobe kaza zobe kaza na zinariya da su za a hada wuri guda sai a mi sai a hudda ba wai a ce ba a dun munduwa guda za a hudda mu zobe guda za a mi za a hudda mu zakka shine abinda wannan hadisin yake nuhi a takaicen wa masu girma wannan akwai matsala tsakanin malaman fikihu dangane da har kayan ado na mata na zinari da azurha ana hudda musu zaka ko ba a hudda musu zaka amma magana mafi inganci kun ga dai hadisan da muka gani dukkanin su ne suke nunawa ana hudda musu zaka ana ga kuma wannan shine shine magana mafi inganci kuma wannan shine za a cewa ma mutun yayi ma kan shi rigakai don ko ba a hudda in ta hudda ba ta yi asara ba ko to balantana ma ana huddawa to wannan hadisin da muka karanto dalili ne akan ka'ida fiqhiyya suke cewa an-naqdu ko an-naqdaini ko an-naqdu dukkanin su ana fadi an-naqdu la yadkhulu fi amwalil qunya an-naqdu la yadkhulu fi amwalil qunya a fiqhu abun akwai abin da ake cewa amwalul qunya abinda ake da amwalul qunya shine abinda mutum ya tanada dan amfanin kanshi to ka'ida suke cewa la zakata fi amwalil qunya duk abinda duk dukiyar da mutum ya aje dan amfanin sa ba zai huda mata zakka ba ana gan da kyau ko sai dai me sai dai zinariya da azurha su wannan ba su zamantowa a cikin amwalul qunya bari in baku misali bil misali yattadhil maqal mutum ne yake da raƙumma guda biyar ana gane da kyau ko kuma dukkaninsu aiki yake da su na aikinsa ne to wannan raƙumman gaba ɗayansu babu zaka a cikinsu don mi don saboda na amfani mai na amfanin kan shi ne su ne amwalul kuniya bari ba da misali da abinda kuka yi sani motoci kana da mota komi tsadar wannan motar ana gan da kyau in dai ka saita ne dan amfanin kanka ba ta da me ba ta da zakka ta shiga a cikin amwalul kunya ana gan da kyau to komi ku doka duk abin da ka sayi dan amfanin kanka babu zakka a ciki amma sai dai zinare da azurfa a ciki kuma da kuɗi ai kun ga wannan matar kayan ado da ta sayi dalaran ta saida ne dan amfani ne dan ta yi ado ne amma duk da haka an ce sai ta me sai ta hudda zaka to haka su ma kuɗi ba sa shiga a cikin amwalul kunya in kana da kuɗi ko miliyon nawa ne ana gane da kyau ko ko da dan ka gina gida ne ka aje wannan kudin to wannan kudin sai ka hoda musu me kai ba kai a bar ma wannan maraya ne aka bari aka mutu aka bar mishi dukiya aka bar mishi kudi zunzurutu miliyan biyar tunda su ne nisabi na yanzu ko zuwa sama dole in shekara ta kewaye su an hudda sai an hudda me sai an hudda zaka a cikin wannan kudin ana gane da kyau domin su amwalul kunya annaqadaini la ta annaqdu la yadkhulu fi amwalul kunya ana gane da kyau ko kenan wannan hadisin dalili akan wannan ka'idar in ka haddace wannan ka'idar zaka iya bambanta abinda in ka mallake sa a matsayin naka ne zaka hudda miki zakka da wanda ba zaka hudda miki zakka misali gida gidan da ka gina dan ka zamna akwai zakka a cikin shi amma wanda ka gina dan kasuwanci fa akwai zakka in ka saida ana gane da kyau ko والله تعالى أعلم نعم zinariya eh duk shekara duk shekara sai an hudda masa a kudi za a hudda ana gan da ke ku kenan tunda ita ba zinariyar bace ita kanta ba zinariyar bace an gyaran race wadda an gyara ta ne to kina ita kudi ne za a huddawa za a kesa nawa ne kudin wannan zinariyar to cikin kudin za a hudda zaka ba cikin in ba haka ba ai da da kayan adon sun sun kare ko eh an ce cikin kayan adon ne za a hudda zakar a takaice dai akwai daraja ai muka ce shine in ta kai ukiya guda biyar ha laysa fi maduna khamsu awaqin sadaka in ta kai ukiya guda biyar to a kiyasi ban mai yiwa Allah zuwa gobe in yi kokarin bincike akan akan yanda abin yanda kiyasin ta zai kasance a a awu na yanzu da yanzu da gram ne ake awu su da lokacin da da ukiya ne suke awu to yanzu da gram ake awu kenan ya sha bamban yanzu sai mun sani a zamanance ukiya guda biyar nawa za ta badawa gram nawa in ban manta ba gobe na yi kokari in yi bincike akan wannan yan uwa masu girma yau karatun za mu dan takaita shi sakamakon muna da baki kun bayan wannan akwai dan uwa malam muhammad za su yi muna yar video kadan akan ramadan amma mutane suna suna tsaya su su amfana lokaci zuwa lokaci suna dan muna video gajeruwa haka wanda za a sa a cikin television suna tv akan azumi to yau ma za su yi muna yar video ta minti 30 wanda suke da dama kenan suna tsaya su saurara shi dai karatu za mu tsaya a nan kuma muna tare da babban malamin mu hukum ce ma'aifin mu Sheikh Hassan Khalid hafizahullahu ta'ala shugaban kungiyar kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih zan iya cewa ban san ba shugaba ko an rama ma kura a niyyar ta ne aka yi kun san jiya na kawo ziyara wajen tafsiri wajen shugaba da nace musu ayi majalisinmu ne to kuma shugaba yau ya zo ai bu kusan muna yi da rana ba ma ai bu sani ba ashe da yake jiya da muka zo sai ina faɗa musu da muna karatu da rana anan insha Allah kenan za mu gabatar da shugaba ai muna wasu jawabi na na latizawa wanda su akwai da suka zo ba a wadatuwa daga kalamansu insha Allah tafaddalu akramukum a kira mukun na cikin da kuma nan ya da akwai bidiyo suna ɗauka